أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركم رسالوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن تيغبا ذكراتمنا عمدة الفقه والنفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shi ne majalisunmu na 49 a cikin karatun wannan littafin muna 26 ga watan muharram hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan 7 a kalanda bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata a gaggauce mun karanta babi wanda yake mana bayani akan zakkar kono shine karshen karatun mu kasancewa mun samu babi guda uku wanda muka yi bayani akan su babi wanda yake mana bayani akan hukuncin zakkar wanda ake bin shi bashi sannan malami ma ya mana bayani babi na gaba akan hukuncin zakkar kaddara ko kuma kayan kasuwa to a gaggauce su wannan babukan nan guda biyu mun yi bayani akan su babi na ƙarshe wanda muka yi bayani na zakar kono a gulguje mun yi mun karanta mun fassara mun huce kasancewar ba wani haske da muka bayyana a cikin shi to na so mu dan dawo a gulguje mu huce kan shi sannan mu shiga babi na gaba wanda malam zai mana bayani akan ita karan kanta hutar da zakar idan muka ɗauka zakkar kono ko zakkar hudda kai wadda bahaushe yake faɗa sadaka ce wadda sababin da yake sanya a wutar da ita shine wannan dama ko wannan ni'ima wadda ubangiji ya yi mana na kai mu ƙarshen watan ramadan saboda ba wani wata wanda yake da alhurma yake da fadala wanda kuma duk wanda Allah ba shi lamanin azumta shi ya mai wani gata wanda ba a ma wani shi ba kuma sau da yawa muna bayani akan hadisin mutane guda biyu wanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda sahabban manzo Allah suke cewa Abu Musa al-Ash'ari ne yace nayi maholki wannan mutane guda biyu kowanne an musu lamanin shiga gidan aljanna mai kira ya zo a daga suna bakin kowa gidan aljanna mai kira ya zo ya ce ka shiga wannan shi ma an ce ya shiga shi kuma aka ce mai ba yanzu ba to a cikin mawalkin yake ba da labari ya ce abin da ya gani shi ne wa'innan mutanen guda biyu wanda suka zo gun manza Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi mubaya'a ga manza Allah ɗayan yana da matuƙar ƙoƙari wurin ibada ɗayan kuma alhamdulillahi a yanayin musulmi musulmi wanda yake tsarkakakke abin da yake wajibin shi ya zo da shi bai kai wancan ba kuzari wurin yin ibada ba yawa kada Allah sai ya kaddara wannan mai kuzari wurin ibada Allah ya amshi ran shi shi kuma wannan wanda bai da kuzari wurin ibadar Allah ya ya jinkirta mai kwanukan shi har ya kai ya azumci watan Ramadan shine Abu Musa al-Ash'ari yake cewa wannan wanda mai kuzari wurin ibada har ma ya halarci yayi mai kuzari wurin ibada mun zo bakin kofar gidan aljanna sai aka kirayi wannan wanda ubangiji ya jinkirta mai ya azumci watan ramadan mara kuzari wurin ibada wanda ya ubangiji ya jinkirta mai sai na ga mai kira ya zo ya yi kiran shi ya fara shiga gidan aljanna ya shiga bayan haka bayan ya shiga ya ce wani mai kira ya hutu ya kira wannan wanda ya samu mutuwar shahada wanda yana da kuzari wurin ibada sannan aka kiraye shi ya shiga gidan aljanna ya ce kuma mai kira ya sake hutawa sai yake ce mini kai ba yanzu ba saboda ba a shiga gidan aljanna tabbas sai an mutu ya ce da ya tashi yake ba da labari cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yake mamaki ya za a yi mutumin da ya samu mutuwar shahada mutumin da yake da kuzari wurin ibada a ce wayya an jinkirta shi shiga aljanna game da wanda bai da kuzarin nan sai suke tambaya tsankaninsu da han magana ta kai wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake hudu manzo Allah sai yake cewa shi wannan wanda kuke ganin bai da kuzari wurin ibada shin Allah ba ya jinkirta mai rayuwar shi ba har sai da ya azumci watan Ramadan ba suka ce kwarai kwa ce to wannan fadalai jinkirta mai da aka yi azumci watan Ramadan ita ce ta yi gabaci a gare shi shiga gidan aljanna akan wancan wanda ya samu mutuwar shahada a ga wannan shi ke tabbatar maka lalle Allah ya kaddara ya yalwata maka a cikin rayuwarka har ka shiga watan Ramadan ka huta daga watan Ramadan wannan ba karamin ni'ima bace ba to kuma wannan dalilin wannan ni'imar da ubangiji ya yi mana mun shiga watan ramadan lamun lahiya mun huce shi lamun mun huta daga gare shi lamun lahiya shi sun ya ubangiji ya kaddara mana wannan zakkan mu huddata ko ba komi ba dan ta kasance mana tsarkaka ce a gare mu mu wanda muka azumci watan ramadan na daga wani yashashen zance da muka yi wa'ansu lagau da muka yi wannan dalilin shi ubangiji ya lazumta mana ko ya wajabta mana zakkan hudda kai bayan shi kuma ciyaswa ne game da miskinai miskinin da bai da abin da za ya iya ya ɗauki ɗawainiyar iyallan shi a wannan yinin ka yalwata mai don ya samu abin da za ya ci da shi da iyallan shi kuma haka daga cikin sababbanta ko daga cikin abubuwan da ita wannan zakar take tabbatarwa shine kasancewa ka riga ya ka ba wani ya samu abin da za ya ci ka yalwata mai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana tabbatar mana ku yalwatar da su a wannan rana wannan rana ce ta idi rana ce ta ayi huto na huto rana ce kowa ya bayyana horin cikin shi da yalwar shi dalilin haka aka kaddara wajibi ne waɗanda suke da yalwa su hutar da wannan wannan wannan zakka daga cikin abin da ubangiji ya wadabta su ya ya wajabta ko a daga cikin abin da ubangiji ya arzuta su daga shi shi sun yanan malam yake cewa wa hiya wajibatun ala kulli muslimin ita wannan zakka wajibi ne game da kowane musulmi wannan musulmin ya kasance malaka fadlan an qutihi wa quti iyalihi ya mallaki gwalgwadan abin da za ya ci ko daɗi akan abin da za ya ci tsawon yinin daren idi kuma da yinin idi shine fadlan an qutihi wa quti iyalihi ya kasance shi wannan magidancin ya mallaki abinda ko daɗi akan abin da za ya ci a daren idi da yinin idi da shi da iyallan shi a ga wannan ai da kwai da kwai da kwai da kwai wannan a ciki da kwai ɗaga ƙafa a ciki wanda bai mallaki hakan ba babu hiran zakka akan shi kana da abin da za ku ci da kai da iyalinka daɗi akan haka shi ne nan mala ya kawo fadlan kenan ziyadatan an ƙutihi wa ƙuti iyalihi daɗi akan abin da za ya ci da shi da iyallan shi a yinin idi da daren idi da yinin idi ya ce wa ƙadru alfitra sa'in min alburri sai mala ya kawo mana abubuwan da ake iya hutarwa ƙarƙashin wannan zakakonu shi ne sa'i na daga bur albur shi ne muka ce alkama ko kuma sha'iri ko kuma a garinsu ko kuma sawiƙa hima sawiƙa shi ne gari wanda za a iya yin horhore da shi dukkansu wannan idan an samu ana iya hutar da su daga wannan duk da akwai hadisin asma binti abubakar yake cewa in in dai suka aikata wannan albur ko kuma sha'ira in alkama ko sha'iri in suka aikata shi aka kai shi aka surwa shi aka nika shi yace abinda suke maimakon ya kasance suna hudda sa'i guda daya tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana lamarin hutar da muddu guda biyu shi kuma sa'i muddu guda hudu yake yi ita kuma asma'u take cewa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abin da muke yi in dai muka aikata shi muka samu albur yace muka samu daqiq garin wannan abin yace abin da muke huddawa shine muddu guda biyu muke huddawa yake cewa aw min at-tamri ko kuma a samu dabino aw zabibu ko kuma a samu zabibi ya ce fa'illam ya ji duhu ƙukhrijan min kotihi ayi sha'in kana sa'an idan ba a samu ba wannan abubuwan guda biyar da aka zana maka ba bur ko sha'ir ko kuma tamur ko kuma zabib yake cewa mutum yana iya hutar da duk abin da ya samu a matsayin abinci wanda suke iya ci a garinsu misalin a garinmu mu ana cin shinkafa kana iya hutar da shinkafa amma dai abin da za a hutar mata shine za a hutar mata da sa'i guda kamar yadda malam ya kawo dalilin wancan hadisai wanda suka gabata sai yake cewa duk da kasancewar da kwai mas'ala wadda malamai dukan sun tsaye a kanta halaka ne mutum ya hudda duk abinda yake iyawa a hutar da shi ko a auna shi na daga abinda 'yan garin kuske ci koma bayan wannan abubuwan guda biyar wanda aka zana mana a cikin hadisi kamar yadda hadisin abi sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari ya hutar da shi yake cewa mun kasance muna hudda lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga zakkakko wa hudda kai muna hudda sa'i na daga abinci yace kuma abincin mu a lokacin da ya kasance sha'ir ne ko kuma zabibi ko kuma dabino kuma da abin da yake a wannan lokacin shinkafa ne makaroni ne duk wani abu wanda ake iya ci ana iya hutar da shi duk da kasancewa malamai sun yi sabani shin ana iya ya kasance su yan garin a wannan garin su abin da suka fi ba ma muhimmanci ko abincinsa a wannan lokacin shi ne a nama ana iya hutar da shi a matsayin zakahu da kai da yawa daga cikin wa'ansu wa'ansu daga cikin malamai sun ce akan a'a baya baya halatta a wutar da shi amma dai idan muka koma cikin sharhul mumti na ibn usaymin ya kawo bayani yake cewa halaka ne in dai ya kasance ana iyawa a wutar da shi ko abinci ne na yan garin ana iya wutar da shi kenan duk abin da yan gari suke ci ana iyawa a wutar da shi a matsayin zakahu da kai sai dai abin da za a iya mai kima wannan kimar ba za a iya ko abin da za a iya kawwama shi abinci ne ka kawwama shi ka hudda kudin shi wannan kuma baya halatta saboda mi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umurta da a hutar da abinci kenan duk abin da za a kawwama shi ko ya kasance kudi ko kuma ya kasance tufahi ko wani abu makamancin haka baya halatta a hutar da shi a matsayin zakar hudda kai abin da ake huddawa shine abinci duk abin da yake koma bayan abinci ba a hutar da shi a matsayin zakar hudda kai shine malai ya kawo man lazimatu fitratu nafsi lazimatu fitratu man talzam mu'natahu duk wanda ciyasuwar shi ko duk wanda zakka hudda kai ta zamanto wajibi akan shi ya hutar wa kanshi to wajibi ne ya hutar wa duk wanda Allah ya kaddara me yake ciyasu da shi wajibi ne ya hutar musu da ita shi sanya a farkon karatu mala ya ce in dai yana da abin da daɗi akan abin da zai ci daren idi da yinin idi to wajibi ne ya hutar haka wanda ciyaswar shi ta zamanto wajibi akan shi wajibi ne ya hutar musu da wannan zakkar yake cewa lailatul idi a daren idi idan malika ma yu'adda anhu ma yu'addi anhu idan ya mallaki abin da zai iya hutarwa a matsayin zakkar hudda kai haka idan bai mallaka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai sai abin da take iyawa in dai babu to babu hira a hutar abin da sharaɗin shine in kana da abin da zaka ci da kai da iyalanka a wannan daren na idi a wajen wannan da yini idi kana da daɗi akan haka to wajibi ne ka hutar da ita shine kenan man talzamu mu'natuhu da kwai wa'ansu daga cikin malumai da suke bayani suke cewa a'a ita zakkar buddakan nan ba ta halatta mantal zamu mu na tsoro suka ce su ne diyanka wanda suke ƙanana wanda daga ya ba sha takwas wannan ya koma wannan in ka ga dama ne wannan wannan ta ɗauki ne kake mai kyautatawa ce kake yi ya tahiya nemi nashi da kasancewa arzikin shi a hannunka lokacin da kace mai to na datse arzikinka daga hannuna to a wannan lokacin kuma Allah sai ya mai da arzikin shi a hannun shi kenan diya malamai suke cewa mun talzamu mu'natuhu sune diyanka wanda suke kanana wanda kuma bisu da dukiya idan idan ya kasance yana da dukiya ko da karami ne ya iya ya tahiye ya fafutuka ya samu wannan ya hutarwa kanshi amma dai wanda yake karami bai iyawa ya hutar ko bai da abinda zai iya hutarwa zai iya hutarwa kanshi wannan shi ma wajibi ne kai ma ahin shi ka hutar mai sannan kuma waɗanda ka mallaka kamar kana da bayu wajibi ne ka hutar musu haka matanka wajibi ne ka hutar musu akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi hadisin Abdullahi bin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta mana zakahu da kai a cikin karshen kowane ko a cikin kowane wata na Ramadan abinda zamu hutar da shi shine sa'i guda na da na dabino ko sa'i guda na sha'iri akan kowane da wanda yake da ko kuma bawa namiji ko mace daga cikin musulmai yake cewa wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila salati kuma ya mana umarni mu hutar da wannan zakat kamun a huta sallar idi idan su kuma wanda ka mallaka da matarka dukkan su wajibi ne ka ciye su da su da haka zakkarsa take zamantarwa wajibi a kanka ka hutar musu da ita yake cewa fa idza kanat mu'natu talzamu jama'atan kal abd al mushtarak aw al mu'sir al qarib li jama'atin fa qadatuhu alaihim ala hasab mu'natihi idan ya kasance wanda ciyaswar shi ba akan ka take ba akan wata jama'a take misalin yana gidanka amma dai wani ne yake ciyasu da shi ko wata jama'a ce ta dauki yaunin shi ko wa'ansu jama'a ne kuna tare da su amma dai abincinsu ba a hannunka ba a hannun wa'ansu shi ne ya ba da misali ya ce kal'abdul mushtarak kamar bawan da ake da haɗaka a kan shi bawa ne ni da wani muka mallaki wannan bawa ya ce awul mu'sirul qarib ko kuma a talakka ne ko wanda ba shi da shi ne talakka amma dai makusanci ne ɗan uwa ne amma dai ba kai kake ciye su da shi ba wata jama'a ce take ciye su da shi yace fa fitratuhu alaihim wannan zakkahu da kai tana zaman tawwa wajibi akan su ba akan ka ba yace ala hasab mu'nati gulgudan inda abincin shi yake ko gulgudan wanda yake ciye su da shi dalilin hadisin Abdullahi bin Abbas abanan hadisin Abdullahi bin Umar wanda muka karanta can baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an umurta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu mu hutar da zakahu da kai ga kowane yaro ga kowane babba wanda yake da ko bawa yake cewa wanda muke ciye su da dukiyarsu ko a arzikin su a kalashin mu yake a kansu muke iya hutarwa wanda arzikin shi ba a kalashin ka ba babu hira ka hutar mi da zakka wannan wada mafi rinjaye ta malaman malaman fiqhu yake cewa in kana ba'du hurran idan ya kasance wannan bawon wanda muke al-abdul mushtarak wanda muke da hadaka akan shi ya kasance bangaren shi intacce ne yace fa fitratuhu alayhi wa ala sayyidihi zakahu da kanshi tana zaman tawwa rabinta akan shi rabinta akan mai gidan shi mas'ala ta al-abdul mushtarak kamar yadda malaman fiqh suka tai akan ta shine bawa aslan babu al'abdul mushtarak sai dai in laruga ta tabbatar babu bawa wanda ake wanda ake da hadaka tare da shi sai dai in larura ta tabbatar da haka bawa ne muke da ko muka gade shi ko kuma aka bamu shi kyauta mun taho wani yace ga wannan bawan nan kun kawo wani ziyara yace ga wannan bawan nan na ba ku shi kyauta da kai da wani da kuka taho garin ku ka ce to ni fa bana da bukata gaskiya wannan bawan nawa na inta rabo na na inta kaso na akan shi yanzu sauran kasan wani abinda shari'a ta tabbatar ko ta lazimtar tunda kana da hali yanzu ka ce ka ka yantar da kasanka wajibi ne ka bawa wannan wanda kuke da hadaka da shi kudin kasan kasan shi kai zakka bada tunda wannan bawan ya zamanto intacce an fahimta mas'ala ta fiqhu shine misalin ni da malam dauda aka ba mu bawa da muka zo sai malam dauda ya ce mini a ni gaskiya wannan bawan nawa ina salla da abun ubangiji na yan tarbona so nan shari'a kirawo shi za ta yi wannan bawan a kawwama shi in an kai shi kasuwa nawa zai a wannan bawan yana yin jikka ɗari to shikenan wajibin dauda ne ya hudda jikka hamsin ya bani don in yan tarbona wannan ita ce mas'ala ta fiɗu za a lazumtar da shi a tilasta shi ba dai yana da halin ba wajibi ne ya ɗauka ya bada ya bani jika hamsin ni in ce na ‘yantar da da kaso na a cikin bawan kenan bawan ya tashi ta da dama kullum addini me yake yana kuɗaitar da mu akan ‘yantar da baiwa ta sanya a wurin kafara yake lazumtar da mu warko ka ‘yantar da baiwa to yanzu idan ya kasance ya ‘yantar da rabai shi kuma bai da halin da zai iya ɗauka ya bani rabin wannan dukiya idan aka kawwama wannan bawan an kawwama shi jika ɗari bai da halin da zai iya hudawa ya bani jikka hamsin to wannan a wannan halin ne bawan zai kasance abdul mushtarak amma dai ishtirakin ba wai da shi ba yanzu da ni da bawan zan mu ringa ishtiraki tsakankanin mu yana da rana ɗaya in ya zo ya mini hidima a yau gobe ya ma kanshi hidima wannan ita ce mas'ala ta fiɗo yau ya ma kanshi hidima gobe hidima ta ce saboda da ni da shi muke da rabin shi intacce ne rabin shi kuma nawa ne to a wannan halin wannan bawon wanda rabin shi intacce ne rabin shi kuma mallaki na ne yanda za a fitar mai da zakkahu da kanshi shi shine muddu guda biyu ni zan hutar da shi muddu guda biyu a cikin kwadagon da yake zuwa yi shi zai hutar wa kanshi wannan ita ce mas'ala ta fiqhu abinda malamai suka tayi akan ta yake cewa wa yustahabbu ikhrajul fitra yawm al-eid qabla as-salati mustahabbi ne a hutar da zakkahu da kai ranar idi kamun mutane su huta sallar idi yace wala yajuzu ta'khiruha an yawm al-eid baya halatta a jinkirta ta akan ranar idi wala yajuzu ta'khiruha an yawm al-eid baya halatta a jinkirta ta akan ranar idi kamun mutane su huta su su huta idi kenan mutun zai hutar da ita ma qabla ghurubi shamsi daga wannan wannan bai halatta mutum ya jinkirta ta akan ranar idi dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana abinda ake so a wannan ranar wannan zakar da zaka bada ta kasance wa wannan miskinin ko wannan fakirin da aka bashi ta kame bakin shi da hannayen shi zuwa nema a wurin wa'ansu shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ugnuhum an su'ali fi hadha al-yawm ku wadata su da su akan tambaya akan wannan yinin yini ne na fara'a yini ne na morewa yini ne na ci yini ne na sha shi sanya malamai suka ce akan haramun ne mutum ya jinkirta hutar da zakkar gonan shi kamun ko bayan an huta ya wannan kamun kamun kamun hutar mutane sallar idi kuma wannan dalilin ga hadisi na Abdullahi bin Umar da muka karanta da hadisi Abdullahi bin Abbas da muka karanta a baya yace wa yajuz taqdimuha alayhi bi yawmin aw yawmayn halak ne a gabatar da hutar da zakka idi yini guda ko yini guda biyu gurgurda yanda mutun yake lissafin wata wata idan ya kai 28 ya kai 29 kana iya ka hutar da 28 ka hutar da ita kaga ka jinkirta ta da yini guda biyu ko Allah yake kaddarawa wata yayi 30 kana da kwana guda biyu ko kuma ka hutar da ita 29 ko da jini ya ko wata ya jinkirta ya kai 30 kana da kwana daya kamar yanda aka samu Abdullahi bin Umar ya kasance yana hutar da zakashi wanda yake ba wa mutane kamun yini ɗaya ko yini biyu da ranar iji ya ce wa yujuzu an yota alwahida halaka ne waɗanda ake baiwa fakirai ne ko miskinai a ɗauki mayal zamul jama'a a ɗauki mutum ɗaya zakka misalin ya hudda zakka mutum goma a cikin gidan shi yana iya ɗauka ya miƙa wa mutum ɗaya lakka ya ce wal jama'atu ma yalzimul wahid kuma ana iya ɗauka jama'a ce ga ta nan ta zo mutum ɗaya ne aka hudda ma ko shi kaɗai ne ya hudda zakashi sai ya musu muddu ɗaya ɗaya ko rabin muddu muddu duka wannan halaka ne shari'a ta ba da dama akan haka wannan shine kenan karatunmu na abin da ya shahi zakatu alfitr sai babi na gaba malai yake cewa babu ikhrajus zakat kasancewar lokacin namu kaɗan ne kurum mu tafi makaranta sai mu fassara malai yake cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan hutar da zakka yaushe ake hutar da zakkar yaya hukuncinta idan an jinkirta ta ko ana iya gabatar da ita ko ana iya jinkirta ta idan aka bada tan ta lalace kamun ko aka yi lissahin ta aka hutar da ita kamun a ba wanda yake da haƙƙin sai zakkar sai ta lalace ko ta bace ko aka sace yaya hukuncin yake idan aka ba wa mai kuɗi wanda bai cancanta ba a bashi ba yaya hukuncin al'amarin yake shine malam zai kawo mana bayani akan haka yace la yajuzu ta'khiruha an qurbi wujudiha yujubiha baya halatta a hutar da zakka ko a jinkirta zakka lokacin da ya kusa ta zamanto wajibi a hutar da ita an qurbi wujubiha lokacin da yayi kusa ko lokacin da ya gabato na daga wajibcinta misalin yana hudda zakkashi a watan shawwal ko watan ramadan to bai halatta ya jinkirta ya ƙara wani wata misalin yana hudda ta harkon watan ramadan waccan shekarar 2024 ya hudda ta biyu ga watan ramadan 2025 ya hudda ta uku ga watan ramadan bai halatta ya jinkirta ta watan ramadan in ya zo har ya shuɗe bai hutar da wannan zakar ba saboda ai watan wajibcinta ya shiga bai halatta ya jinkirta ta sai watan shawwal ya kama ko ma an dara akan watan shawwal sannan ya hudda ta yace idza amkana ikhrajuha in dai an samu dama a hutar da ita in wata larura bata gitto ba to a wannan halin ana iyawa a hutar da ita kenan wajibi ne ga wani musulmi idan lokacin hutar da zakka yayi yayi lissahinta ya hutar da ita baya halatta ya jinkirta ta ya ce idan kwai jinkirta ta sai dai idan ya kasance da kwai wata maslaha ta su fakiran kamar yadda fatawar lashirar da'ima suka kawo matsala ya cewa misalin ya kasance shi wanda kake kirda doka bawa bai buƙatar zakka a wannan lokacin ko kuma a shagalce yake da wani abu daban idan ka ba shi zakkar ba ya iya amfanuwa da ita ba ya ce wannan halak ne ana iyawa a jinkirta ta lokacin da ya dawo cikin hayyacin shi ko lokacin da ya dace a ɗauka a bashin a ɗauka a bashi ko kuma idan an bashi a wannan lokacin ba zai iya amfanuwa da wannan zakkar ba aga ana iyawa a jinkirta ta watan ramadani ina hudda zakka Allah sanya lokacin da ko lokacin da ya kai a hudar da zakka shi wanda muke kirdado mu bawa ko da ma ka dau alwashi shekara mai zawa insha Allah zakata wara zan rida da ita saboda na gani yana kama kaman kasuwa kuma abin ya gaza ga bashi shika sun mi yawa kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka cancanta su ci wannan zakka a lokacin nan ka kirdade shi sai kasance a wannan farkon watan Ramadan an mere shi kuma yana cikin yaɗi mauce ko matar shi ce Allah kaddara ta rasu baya cikin hayyacin shi kaga idan ka bashi kaga wata hanya za ta shiga daban saboda kai ga dalilin da ya sanya ka yi niyya wannan yace kai yana iyawa a dan jinkirta zuwa ga wani lokaci wanda idan ka dauka ka bashi zai iya amfanuwa da wannan zakka kuma yana yiwa ka riƙewa wannan fakirin da kake kirdado ka bashi zakkan nan ka dan jinkirta ka ajiye ta zuwa wani lokaci idan ya dawo ko kuma ka wakilce shi akan wannan kai hatta da mallan a cikin fatawan lajnar da'ima da suka kawo suke cewa kana iyawa ka sayi mai abin da zai iya amfanuwa da shi idan ka ɗauki zakkar ka bashi shi bai da tunanin ya sayi wani abu wanda zai iya amfanuwa da shi kana iyawa idan ka hudda zakkar nan ka ce to wannan bari in sayi mai wani abu wanda zai iya amfanuwa da shi a rayuwar shi wanda kullum idan ya juya ya iya kawo mai wani abu wanda zai amfani da shi ai dama me ya sanya aka farlanta mana zakar nan shine a dawamsa daga hannun masu kuɗin mu a mayar wa talakawan mu saboda talakan nan gobe shi ma ya kasance mai kuɗin da zai iya huddawa ya wadatu da abin da shi ma wannan mawadacin ya wadatu da shi shine mala yake cewa haramun ne sai dai idan ya kasance an samu wannan ko kuma a intizalu suliman huwa ahwaju ila zakat a garin nan ko kuma dukkan waɗanda muke mu'amala da su na daga fakiran nan ko kuma waɗanda muke kirdado za iya ba su zakka kowanne ya yi karhin cin zakka to kaga ai wajibi ne ka dan jinkirta zakkan nan zuwa lokacin da zaka yi bincike ka gani wane ne ya cancanta a ɗauki wannan zakkan a bashi haka da kwai istisna'i da malaman fiƙo suke yi exception da ake yi lokacin da ko da zakka ta kai nisabi lokacin ta ya kai shekara ta kewayo mata ana iyawa a jinkirta ta shine misalin mutumin da yake da kayan kasuwa a cikin shagon shi a ga wannan ba a lazumtar da shi ba wajibi ne ka sai da kayan kasuwa ka dindinka hudda babu kuɗi a hannun shi wannan zai jinkirta zuwa lokacin da ya sai da kayan kasuwar shi a wannan lokacin kuma ya ɗauki abin da yake haƙƙin wannan dukiya ya bada wannan shi ne ko kuma ya kasance wata hai'a ce wadda take tattara dukiya ta zakka to idan ta tattara in sai ta tsaya ta yi bincike su wane ne ya cancanta a ɗauka a basu kaga bayan an tattara ana buƙatar wani lokaci na daga bincike wannan shi ma malamai sun yi istisna'i akan haka sai dai abinda yake haramun qat'an shine mutum ya hudda zakka idan ya hudda zakkar nan misalin yana hudda zakkan miliyan goma ɗan kasuwa ne sai ya ga wata kasuwa wadda in ya sa miliyan goma nan bayan an riga ya an yi raskwana ga abin da zai hudda a zakka sai ya ware daga cikin dukiya sai ya ga wata kasuwa mai albarka in ya sanya miliyan goma nan za a samu miliyan biyu a sama sai ce kai bari mu kai wannan kuɗin a shirya wannan haramun ne kas'ad bai halatta saboda wannan kuɗin zakka ne sun riga ya sun huta daga mallakinka sai dai ka ɗauko daga cikin jarinka ka sanya ka juya kaga wannan kaga haramun ne ka jinkirta saboda ka juya wannan dukiyar dan ka wannan inta wajibi ne ka bawa wa'annan wa'annan wa'annan wanda suka cancanta a basu malam zai buga mana babi a gaba wanda suka cancanta a dauki wannan zakka a basu yana kasancewar da kwai qarar majma'ul fiqh islami sun yi bayani suka ce ana iyawa a jinkirtawa mutum tsawon shekara amma dai shi ma da wata bukata shine ka hudda zakkan dan wata bukata shi ma sun yi bayani suka ce kamar wata hay'a ce idan ya kasance wata hai'a wata hukuma ce wadda take tattara zakka ana iyawa daga mata kafa akalla min sana ƙasa da shekara wanda zata tsaya ta yi lissahi ina ya kamata a sarrafar da zakkan nan me ya kamata a yi yace wa'inna ake yi amma dai ni na hutar da zakka wajibi ne lokacin da na hutar da ita dan dauka ba wanda ya cancanta a bashi shi ne mala yake bayyana mana la ya juzo ta akhiruha baya halatta mutum ya jinkirta zakkashi an qurbi wujubiha kusa da lokacin da ta riga ta zamanto wajibi a hutar da ita mutum ya dan karaga mata wa'ansu wannan shekara wannan wa'ansu watanni yana huddawa a Ramadan ya maida shi jinki ta zuwa ga Shawwal ba tare da wani wannan ba yace illa idza amkana ikhrajuha in dai an samu damar da za a iya hutar da wannan zakkar in wata larura ta gitta wannan ana iya dagawa mutum kafa amma dai ba larura kayi lissahi gashi nan kuɗi abin da ya kamata ko ga abin da zan iya hutarwa na da zakka bai halatta wannan zakkar lokacin da na gama lissahin ta ta kwanta yi rubin ɗauka na ba wanda ya cancanta a bashi ba saboda kai lokacin da ka ɗauka tsarkaka ce a lokacin da ka hudda ta tsarkaka ce a gare ka yake cewa fa in fa'ala fatalifal malu lam tasqut anhu zakat idan ya hutar da wannan zakat tashi sai ya jinkirta bai ba wanda ya cancanta ya ci wannan zakat ba ya ce fatali falmaru sai dukiya sai ta lalace sai dukiya ta saraya imma ko a zo a ɗauke ta ko kuma a'a wani abu ya zo kurmi ya bige ka kurmi ka zaman tautalaka bayan ka riga ya ka hudda ta kuma wannan abu ne wanda yake walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulk wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u na bahaushe yake cewa dare dai Allah yake yin bature ya bakan ya kwace ba wani abu bane ba ba abin da ya gagar ubangiji yau in kana iya samun kuma gobe ya kurbace duk abin da ya baka yace to ya hudda zakka an yi lissahi lokacin mutarwar ta kai shekara ta kewayo kuma nisabi ya cika da ya hudda sai ya jinkirta bai dauka ya bawa ya bayar da wannan zakkan ba yake cewa sai wannan dukiyar sai ta lalace yace lam tasqut anhu zakat wannan zakkan ba za ta taba saraya ba akan shi ba wajibi ne sai ya bada ta ai miye damma miye yake miye yake tabbatar da hutar da zakka shine shekara ta kewayo nisabi ya cika to nisabin ya cika shekarar ta kewa hamma an riga ya an yi lissafi ga kudin zakka an hudda sai ka yi jinkiri baka bada ba dukiyar nan sai ta lalace ko ya ware wannan zakkar sai barawo ya duro da kudin zakkar da aka hudda da kudin jarin nashi duka sai aka dauki to in ina zakkar nan take in ya zai yi wannan zakkar tana kan shi da Allah ya samu sai ya hudda ya bada saboda wannan dukiya an riga ya mudda mata dukiya ce ta fakirai dukiya ce ta wanda suka cancanta su zakka bai hudda ya ba su ba ina fata an fahimta shine malamai suke wannan suke suke suke suke wannan bugan misali suka ce mas'alar yace kadainul adamiyyu kamar bashi ne wanda na dauka wurin malam Musa wannan bashin yana kaina wajibi ne sai na bada shi to haka zakkan nan da ka riga ya ka hudda baka ba wanda ya cancanta a bashi ba to haka bashi ne akan ka lokacin da ka samu sai ka riga ya ka dauka ka biya wannan bashin da yake kanka sai dai nan da kwai matsala wanda mafi yawan malamanmu na malikiya sun ta yi a kanta shine da kwai matsala ta alwazi'a ko matsala ta abdaman da abin da zan ɗauka in baka shi a matsayin amana da na baka shi a matsayin amana ina kyautata maka zato kai inna amini ne na ɗauki dukiyata na baka idan ka zo ka ce mini wannan dukiyar da na rigaye na baka wani ka bani dukiyarka amma dai wallahi tallahi ta rigaye ta salwance ya aka yi ta salwance ɓarawo ya biyo ta ko gobara ta cinye ta ko yane ne ka haɗi mini agayen da aka yi dukiya ta lalace abinda alƙali zai leƙa in na kai ƙaran ka wurin kotu alƙali zai leƙa ya gani kai innan wani ne amini ne kai ko ba amini ba ne ba irin hakan ta taɓa haruwa da kai ko ba taɓa haruwa da kai ba idan an tabbatar da hakan amini ne kai innan to a wani hali ne wannan dukiyar ta salwanta misalin cewa ya ɓarawo ya zo ya ɗauke ɓarawon da ya zo ya ɗauke sakaki kai ko kuma a'a ka kiyaye iya kiyayewa kurma haka Allah kaddara dabara ce ta kubcewa mai kaya ɓarawo ya gaba da kaya in aka tabbatar ba daga hannunka bane ba daga sakakinka bane ba to wannan babu zamana a kanka in kuma sakakinka ne ya sanya wannan dukiyar ta saraya to wallahi ka rama ta in kuwa maka tsaye ka rama wannan shine mas'ala ta shari'a to shine malaman hatta da malikiya sun tayi akan kuma da mafi yawa daga cikin jamhurin malamai umuman sun tayi akan mas'alar in wannan dukiyar da ya hutar da zakka akanta ya hutar da zakka misalin ya hutar da zakkan miliyan biyu wannan ita ce yake ridan wanda suka cancanta a basu a basu sai ya ajiye wannan duke ya ce Allah kai mu gobe gobe insha Allah zan tafi zan dauke ta in na sabka daga kasuwa ko in na sabka daga wurin aiki zan ta in kai wani da wani da wani an raba musu kurum dare sai aka zo aka wasa shagon nashi aka hada da dukiyar shi wadda jarin shi ne da sauran abin da ya wannan kuma a cikin wani kofar ne yake aka tabe aka dauka kaga wannan ba da gangan bane bai yi ba ba a san ran shi bane ba har ma an dora akan dukiyar shi yace to wannan babu zamana akan shi babu wannan babu babu hirar ta riga ya ta rai akan shi su ma wanda za a bawon sai dai su hakura amma dai sakaki ne yayi ko a ya ya hudda zakkan ne sai wani yazo yace da Allah ina so ba ni bashi zan ta dan buga wata haraka gobe zan maido maka gobe da mareci kurum ka dauka ka bashi da ya tafi dukiya ya ta salwanci wannan zakkar tana kanka wajibi ne sai ka dauki masu haƙƙin ka dauka ka basu ina fata an fahimta saboda ba a maka uzuri ba akan hakan ba yace wa in talifa qablahu saqatat idan kuma dukiyar tashi ta riga ta salwance ta lalace kamun ya hutar da zakka to zakkan nan ta riga ta sarai a kan shi babu zakka a kan shi saboda dama ai zakkar tana wajabtuwa ne idan aka samu dukiya idan shekara ta kewayo to lokacin da za a hutar da zakka babu dukiya kaga babu hira ya babu babu hira hutar da zakka ina fata an fahimta kina wannan ita ce mas'ala kenan in wannan dukiyar ta saraya kamun a hutar mata da zakka to babu zakka akan wannan mai hutar da zakka ko akan wannan mai kuɗi ya zo yana kirda don watan ramadan ya shiga wannan dukiya a hutar mata zakka sai Allah ya kawo wata kaddara sai ta biyo kanshi dukiya ta salwanta dukiyar da adda kwai bata ma kai ba a hutar mata da zakka ko kuma a ka dora ta akan hukuncin almadini hukuncin wanda ake bin bashi ya zo da yi lissahin shi sai wani sai ya huto ya ce a'a kana ta na wata shekara mun yi wata haraka ina bin ka bashin miliyan bakwai eh ga takardu nan kai ka ma mance ma da wannan da wannan hira kudin wannan sai hudu maka shege ga sheda ga wani an yi a gaban shi kai kuma dukiyar ka dukkan ta miliyan 8 ce to kaga yana bin ka ana bin ka miliyan 8 ana bin ka miliyan 7 da kai wata hirar hutar da zakka kamun lokacin ta yi saka da ta'anka zakkan nan ta sabka da kanka yanzu sai ayi kokari ayi negosiyan bashi in ka iya bashi duka in kuma baka iya bashi ba yanzu dai lissafi za kai dai madini ne kai dai ana bin ka bashi shi kuma wanda ake bin bashi babu hirar zakka a kan shi shine a can karatun mu wancan da muka yi idan ya kasance dukiyar ta cakuɗe da dukiyar bashi da aka wannan ko tarin jayi dukiyar bashin ana bin shi misalin miliyan bakwai kuma dukiyar da gare shi miliyan bakwai ce babu hirar zakka ko kuma a'a dukiyar da za a hutarwa zakkar tarin jayi dukiyar tashi bashin yarin jayi dukiyar shi ana bin shi miliyan bakwai shi kuma yana da miliyan takwas kaga miliyan ɗaya ta mai saura miliyan ɗaya kuma bata kai a fitar mata zakka ba kaga babu hirar zakka a kan shi shi ne yake bayyana mana inda dukiyan nan jiya yana mai kuɗi yau ya waye gari bai da kuɗin ya ce sakkan nan ta sabka daga kan shi wannan haka malamai suka yi ijma'i akan akan mas'ala mala yake cewa wa yajuzu ta'jiluha idza kamula nisa halak ne mutun ya gaggauta hutar da zakkar shi in dai nisabi ya cika wannan da kwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa al-Abbas lamarin jinkirta zakashi gaggauta zakashi gaggata wutar zakashi Abbas ya ba da ma zakar shekara biyu shi a shekara biyu masu zawa babu zakka a kan shi duk da hadisin hadisi ne wanda yake mursal akwai wannan Imam al-Baihaqi ya hutar da shi yake cewa a isnadin da shi Imam al-Baihaqi ya kawo daga hadisin Ali bin Abi Talib rijal in shisqatun hidi da kudin kidai a ciki amma dai hadisin dukkan malamai sun dai akan hadisi ne wanda yake ingantacce lalle Abbas an jinkirta ko ya bada ya gaggauta bada zakkar shekara biyu shekara wannan da mai zawwa duka babu zakka akan akan al-Abbas Abbas um, ammun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine malamai suke cewa da zai kasance misalin yana da dukiya yana hutar da zakka a watan Ramadan misali sai wani mabukaci ko wani dan uwa sai ya bujiro da wata bukata ko zai wa ya shi aure kuma yana ridar shi akan bari muna son ware shine gatan mu in muka tayi ma rasa ba zai tallafa mana ko kuma yana da wata bukata ta azo a gani sai ridu wannan alhajin mai kudi yace Allah a taimaka kudin kuma masu yawa misalin shi alhajin yana hutar da zakkan miliyan 5 sai ya zo da bukatar miliyan 3 alhajin sai ya leƙa ya gani gaskiya ba zai iya ɗabbe zai iya mai gatan miliyan uku ba a cikin dukiya ba aka buga ya yi lissahi ya yi lissahi shi kuma a lokacin da wannan ya zo neman wannan wannan wannan wannan bukata a wurin shi shi mai kuɗin watan sha'ban ne shi kuma yana hutar da zakka a watan shawwal a watan a watan a watan ramadan yanzu wannan yana iyawa ya kirawo ku ya zo ya yi lissahin zakar shi idan ya yi lissahi zakka ta kai miliyan biyar sai ya ɗauki a cikin miliyan biyar ɗin nan ya ɗauki miliyan uku ya ba wannan a cikin kuɗin zakar shi kamar yadda ya wakana da al'abbas ai shi ma ai bada ta ne aka yi da wanda suka tantanta a bada ta aka bada ta shekara biyu to wannan ya halatta shi ne mala ya ce halaka ne mutum ya jinkir ya gaggauta hutar da zakar shi kamun lokacin hutar da ita amma dai da sharaɗin nisabi ya cika wannan shi ne sharaɗi ya ce wala ya juzo ƙamla zalika bai halatta mutum ya gaggauta hutar da zakar shi idan nisabi kuma bai cika ba sharaɗin shi ne nisabi ya cika idan nisabi ya cika a lokacin da mutum ya a lokacin da da mutum ya ga ya ga da kai maslaha hutar da wannan zakar yana iya hutar da zakar shi shine malamai suke bayyana suke buga misali akan haka suke cewa kamar misalin mutumin ne da yayi rantsuwa da yayi rantsuwa sai ya ce a ai ai wannan afwan mutumin da yake da kafara ta rantsuwa aslan mun sani hukuncin hukuncin rantsuwa idan mutum yayi yake nema yayi kafara yake nema ya warware rantsuwar shi wajibi ne yayi kafara to kamin yayi rantsuwar sai yayi mi sai yayi kafara kaga ai wannan an yi ba ai ba ko to shine suke buga misali akan mutumin da zai iya hutar da zakka kamin lokacin mi kamin lokacin lokaci kamin nisabin ta ya cika ya gaggauta hutar da ita kamin nisabin ta ya cika shine cewa kaman misalin mutumin ne da zai yi kafara kamin yayi rantsuwa kenan bai halatta mutum ya hutar da zakkar shi kamun nisabinta ya cika saboda ɗaya ne daga cikin sababban da suke wajabtar da zakka shine cikan nisabi idan nisabi bai cika ba babu hira a hutar da zakka yace fa in ajjalaha ila ghairi mustahiqiha lam yujziha da wannan mutumin da zai hutar da zakka sai ya gaggauta hutar da ita kamun lokacinta kamar misalin da mai yana hutar da ita a watan Ramadan sai ya hutar da ita a watan Sha'ban ko kuma a watan da yake kamun Sha'ban ya ce da ya wutar da ita sai ya ba wanda bai cancanta ba ya ci wannan zakar ba wane ne ake harkoki na yau da gobe da shi kana tunanin bai da shi sai ka ɗauka ka bashi zakka ashe shi kuma ya yi kama kuɗin saboda ita wadata wadata ba a ba a iya tabbatar da ita ba a iya ganewa wane ne mai wadata kasancewar idan muka koma cikin suratul baqara ubangiji yana bayyana mana yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf zaka samu mutane jahilai ko wanda ba su fahimci ba halinsa ba za a ringa tunanin ai wannan nan da yake wanke biyal yana sanyawa a hutu kasuwa da shi a yi walwala a tayi wurin aiki da shi a yi walwala a zo a yi harakokin haraka addini da shi yana walwala yana jin daɗi yana tunanin ashe wannan nan mawadaci ne shi kuma sahaba geran talakka ne kurin menene kana'a ce gare shi abinda Allah ya riga ya bashi da shi yake alfahari da shi yake tutiya baya hangen abin da yake hannun wani ko hannun wani shi ne ubangiji yake bayyana mana yake cewa da yawa wanda ba su fahimci halinsu ba za su ringa tunanin ai su wannan nan masu kuɗi ne saboda tsananin kame hannayensu kame kawunansu da gare su haka da kwai waɗanda mutane guda biyu kakkarwa wanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka zo suka ce manzo Allah zakat da ake baka manzo Allah ka dauka ka babu ha su kuma ga sanan karkarwa ne kuma manzo Allah bai san halinsu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu in kun ga dama in ɗauka in ba ku ya ce amma dai ku sani wala hazza fiha li ganiyin wala li ƙauyin muktasabun ya ce zakka babu rabo ga wanda yake mawadaci ko kuma mai nema wanda yake mai ƙarfi ba a ɗaukan zakka a bashi ya ce amma dai in kun ga dama zan ɗauka in ba ku sai dai ku sani ba bukwa cikin wa in dai kana da sifa irin wannan to baka hir baka daga cikin wanda za su ci wannan zakka wannan shine kenan itibarin hakika na mihali shine malam yake bayyana mana yake cewa idan mutum ya gaggauta hutar da wannan zakka kamun lokacin ta yace sai ya dauka ya ba wanda bai cancanci ba a bashi wannan zakar dalilin mawadaci ne wannan mutumin takan yayi kama yayi ka wadata kai ka dauka ka bashi shi kuma abu ne kayan shi zai yayi gaba yake cewa lam yujzi'uhu wannan zakar bata bata yi ba bata yi ba ba za ta wuce ba za ta ba za ta maye gurbin gurbin abin da ya dauka ya bada ba saboda aslan zakka ba a bada ta ga wanda yake mai hali ana bada ta ne ga wanda suka cancanta su ne mutane guda takwas wanda manzo Allah wanda alqur'ani ya ambata mana yace wa insara inda wujubi min ahliha yace kai koda wannan mawadacin wanda aka dauki zakkar na aka bashi lokacin da zakkar ta zamanto wajibi akan ka misalin da muka buga ya huddata ya bada ta a watan sha'ban shi kuma a watan ramadan yake huddata yace ko da watan ramadan da ya shigo zakat ta zamanto wajibi akan ka wannan mutumin da ka dauka wancan watan ka dauka ka bashi yanzu ya zamanto ɗaya daga cikin mutane guda takwas wanda su iya cin zakka saboda wancan lokacin da ka bashi mawadaci ne amma dai yanzu ya talauce a watan ramadan ya shiga daga cikin waɗanda za su ci zakka yace to lam tujzihu wannan zakkar ba ta yi ba sai ka sake huddawa wannan ka bada sadaka in kana iya ka amso kayan ka amso kayan ka in kuma baka iya ba ta ita dai sadaka ce ba zakka ba ce ba ina fata an fahimta me kuɗi ne mai hutar da zakka ya hutar da zakkar shi kamun lokacin hutar da ita da ya ɗauka ya hutar da ita sai ya ba wanda bai cancanta a bashi ba dalilin shi wanda aka bawa mai kuɗi ne shi ba ya ce wannan zakkan ba ta yi ba sai ya sake hudda abin da ya bashi ya bawa wanda ya cancanta a bashi ya ce ko da ya kasance watan ramadan inda yake hutar da zakka shi wannan wanda bai cancanta a bashin ba dalilin modaci ne ya talauce yanzu ya shiga cikin asnaf cikin sunfin da suke iya cin zakka ya ce ba ta yi ba wannan zakka ina fata an fahimta ya ce wa inda fa'aha ila mustahiqiha ya ce to da ya jinkirta ya gaggauta wannan hutar da zakkar ya hudda ta yana hutar da ita a watan ramadan sai ya hudda ta a watan sha'aban da ya hudda ta a watan sha'aban sai ya ɗauka ya ba wa wanda ya cancanta a ba matalauci ne ko kuma a mu'allafatu qulubuhum wanda ake rarrashin zukatan su ne daga dai cikin mutane guda takwas wanda suka cancanta su zakka yace sai ya ɗauka ya bashi sai wannan mutumin famata sai ya mutu ya ce a wistagna ko kuma ya wadata a lokacin da zakan nan ya kamata ko a lokacin da take wajibi ya hutar da ita kamun watan ramadan sai ya zamanto wannan mutumin ya mutu ko kuma ya wadatu mutuwa kuma mun sani da zaran ya mutu dukiyar ta koma hannun wa ta koma hannun magada sai aka yi katari a cikin magadan da kwai wanda ya yi wanda ya ɗauki zakan ya bada ya yi shi wadata a cikin ɗiyan shi da kwai mai kuɗi yanzu shi da aka ɗauki zakka aka ba shi misalin ya ɗauka kamar misalin da muke bugawa ya hudda ya gaggauta hutar da zakkar shi yana hutar da zakkar shi a watan ramadan sai ya hutar da ita a watan sha'aban kaga ya gaggauta hutar da ita to da ya hutar da ita a watan sha'aban sai ya ɗauki wanda ya cancanta a bashi zakkan nan sai ya ɗauka ya bashi ya hutar da miliyan biyar sai ya ɗauki miliyan uku ya ba wa wannan wanda ya cancanta a bashi zakka yana bashi bayan kwana uku sai Allah ma wannan mutumin cikawa yanzu zakkan nan shi kuma wannan mutumin da aka dauki dukiyar nan aka bashi yana da da wanda shi wanda ya hudda zakkan ya yi shahadi yana da iya wanda suke mawadata su ma suna hutar da zakka kaga su innan ba sa cikin wanda za su za su ci zakka to kasancewa gado ne shi kuma gado wannan yaran da za su ci gadon nan su ba kallon wannan dukiyar ba suke a matsayin dukiyar zakka ba a dukiyar baban su ce wanda ya mutu ya bari kenan babu lissahin a ce mata a dukiyar zakka ce a su wannan dukiyar gado ce kaga za su za ta zamna a matsayin ta dukiyar gado su ci gadon su yace a wistagda ko kuma wannan mutumin ya dauki zakkan nan ya bashi kamun lokacin zakkan nan ta zamanto wajibi a kan shi kenan lokacin da shekarar ta za ta cika watan ramadan sai kurum wani dan uwansa sai ya zo ya ce min aksal madinata sai ya ce kai ayi dama ni wallahi al'amurruka ne suka dan shishige amma dai ina so in baka jari wanda zaka kama zaka kama kasa da su sai ya dauki miliyan 30 ya bashi kaga ai ya zamanto mai kuɗi to a wannan halin kaga ai a lokacin wajibtinta ne watan ramadan nake hudda zakata wannan mutumin na bashi a watan sha'ban watan ramadan in da ya zo lokacin da take wajibi a kaina ai ni na gaggauta ta ne yace wannan mutumin ya zamanto mai kuɗi har ma ya hini ma kuɗin yace wannan dukiyar ba a maido ta ba kuma zakata yi yace auratan da ko kuma wannan mutumin ya ridda kaga ai ba a ba ba a ba ma kahuri zakka in ba kahurin ba da yake muallafatu qulubuhum ko kuma kahurin da za ije zai ije wa wannan wannan wannan musulmai sharrin wa'an suka burai su ne ake dauka a basu to wannan mutumin kurum sai ya ridda ya huta ma daga musulunci bai ɗaya daga cikin wanda za a dauki zakka a basu yace au talifal mala ko kuma a dukiyar dukkanta ko kuma ya talauci bayan ya rigayi ya ya bada wannan zakai watan sha'aban ne ya dauka shi kuma a watan ramadan yake hudda zakar shi sai ya gaggauta fitar da zakka a watan sha'aban watan ramadan da yazo wannan mutumin ya talauce wanda ya dauki dukiyar nan wanda ya dauki zakkar nan ya bada shi kuma wancan ya koma mai kuɗi yake cewa lam yarji wa alal akhidh ba zai dawo wurin wanda ya dauki dukiyar nan ya bashi ko ya dauki zakkan nan ya bashi yace ya medo mai kayan shi dan ya talauci ko kuma dan ya zamanto mai kuɗi ko kuma a dan ya mutu ya riga ya ci ya ci kuma zakka ta tabbata ta tabbata saboda an ba wanda ya cancanta inda a lokacin da ta zamanto bai gaggauta ta ba sai da ya bari lokacin ya kai sai Allah ya yi rayuwar wannan ta canza daga halin da yake zuwa wani hali wanda bai cancanci cin zakka ba wannan bai halatta a ɗauka a bashi amma dai kamun lokacin ya gaggauta fitar da zakkar shi lokacin da ya yi sai halin wannan mutumin ya canza ko ya mutu ko kuma ya wadatu ko kuma ya ridda wannan zakkar bai yiwa mutum ya dawo ya ce a bashi kuma zakka ta yi ya ce wala tunqalu sadaqat ila baladin taqsur ilayhi salat bala ya kawo a mazhabin malikiya a mazhabin hanabila ba a daukan zakka a kai ta wani gari garin da idan an huta ana iya yi mai kasar akan hanya ko idan an tafi ana iya yi mai kasar daga na tashi da garin zuwa murya ai ina da hukuncin yin kasar tunda bulaguro bulaguro ne faɗa mafi rinjaye ta malamai kenan ba na iya ɗaukan zakata ba in kai ta daga nan in kai ta murya ba ai anan ma ai da kai fakirai da kai wanda suka cancanta a basu wannan a faɗa ta zama sahabin malikiya yace illa an yajidu man ya'khudha fi baladihi illa Allah yajida man ya'khudha fi baladiha sai dai idan ba a samu ba wanda zai ci wannan zakka wanda zai karbi wannan zakka a garin ku na da magara in aka leka dukkan da magaran kowa mawadaci ne kowa bai cancanta ba a wannan halin ana kiwe huddata sai dai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan halaka ne a dauki zakka daga wannan garin a kai ta wani gari saboda mi saboda ai hadisin Mu'adh bin Jabal lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi garin Yaman yake cewa a'limuhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim su wanda suke ganin ba a hutar da ita ba daga garin da aka ɗauke ta ba ya ce saboda mu'azu lokacin da ya ta garin yaman yake cewa manzan Allah ya ce kaushe musu ka karantar da su lalle Allah ya farlanta musu zakka a cikin dukiyoyinsu wadda za a ɗauke ta daga hannun masu kuɗaɗensu a mayar da ita zuwa ga fakiransu kenan a garin za a amshe ta a bayar da ita ga talakawan garin sai dai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan halaka ne ana iya daukar ta daga wannan garin akai ta zuwa wannan garin saboda ai ubangiji da ya tashi yana mana bayani inna masarqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha zuwa karshe yake cewa ai nan umuman cewa ya al fuqara matalauta da miskinai wannan kuma amu ne ko ina aka samu miskini ko ina aka samu fakiri kana iya dauka ka bashi kuma wannan shine abu wanda yayi kusa da kwai dalilai wanda malamai suka kawo kasancewar lokacin namu ya ja idan ba ba wannan yin shi ba almuhim zakka ta kai zuwa ga inda ya kamata a isar da ita wannan shine abin da ya kamata sai man yajuzu daf'u zakati ilayhi lokacin da farko wane ne ya cancanta ya ci zakka insha Allah sati mai zawo Allah ya sa muna cikin masu rai idan za mu tashi akan wanda suka cancanci cin zakka su ma da kwai maganganu na malamai akan matsalar wanda suka cancanci cin zakka da yaya ya kamata a wutar da zakka abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sai ya aljanna ita ce makoma su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amana arziki da suke fara da amana fatan kowa Allah ya biya bukatun sai sun ya albarka a ciki abinda din rai ta kudurce na daga alkhairi muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya tabbatar mata da shi ya yi albarka a cikin abin da ya datar da mu da shi ya ba kwanukan ma albarka yi wa dukiyoyin ma albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم ولا مريدا منا او غيرنا الا شقيت وعافيت يسر أمورنا واشرح صدورنا صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك